بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan mac shekara ta dubu biyu muna karatun sahihu muslim a cikin babin da ke bayani akan fadlis salati alal janazati wattiba'iha babin da ke bayani akan falalar yin sallar gawa da kuma falala ainihin raka gawa din mun karanta hadisin farko hadisi na biyu za mu karanta shi sai lokaci ya ƙure a dan haka sai mu ce al'imamu muslim ya ce haddasanahu abubakar ibn abi shaiba haddasana abdul a'la hawala sanad wa haddasana ibn rafi'in wa abdu ibn humaidin an abdul razzaq kilahuma an ma'amarin an zuhri an sa'id ibn al-musayyibi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila qawlihi al-jabalain al-azimaini wato abu huraira har wayo ya ruwaito wannan hadisi ta wannan hanyar da kaji har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wanda ya halarci sallar gawa ya ainihin rakata zai samu lada ainihin gwargwadon girman duwatsu manya-manya guda biyu hatta tuda'a fil lahadi har ya tsaya walam yazkura ma ba'dahu su waɗannan a cikin wannan riwaya tasu da riwaya abubakar ibn abi shaiba da riwaya ibn rafi'in ba su faɗi cewa ainihin wato abin da aka ambata a bayan hadisin ba wato iyakar nan suka tsaya kawai cewa aljabalain al'azimai ne wa fi hadisi abdul a'la hatta ya furuga minha a cikin hadisin abdul a'la cewa mutum ya saurara har sai da aka gama rufe gawa din to zai samu ainihin lada wa fi hadisi abdul razzaq a cikin hadisin abdul razzaq hatta tuba a fil lahad ya saurara har sai da aka sanya gawar a cikin kabari zai samu lada gwargwadon girman duwatsu guda biyu وحدثنا عبد الم... عبد الملك بن شعيب بن الحر... بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ما أمر yace ya sake samu wannan hadisi ta hanyar ainihin ibn shihab ibn shihab yace wasu mutane sun karantar da shi wannan hadisi daga abu huraira to wannan riwayar mubham kenan wato wanda aka saka ya sunan shi ya ce wasu mutane daga abu huraira suka karantar da shi irin wancan hadisi na ma'amar wa a cikin hadisin ainihin wannan din sai ya ce wa man tabi'aha wanda ya raka gawa hatta tudfana har sai da aka rufe ta zai samu ainihin lada manya manya guda biyu wa haddathani muhammad ibn hatim haddathana bahzun haddathana wahaib haddathani suhail suhail an abihi an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man salla ala janazatin wa lam yatba'aha a cikin wannan hadisi na abu huraira annabi ya ce wanda ya gawa sallah amma bai raka gawar zuwa makabarta ba falahu qiratun yana da yankin lada guda wato da aka yi sallah sai ya juya ya tafi ofishin shi ko kasuwa ko gona ko da ya tafi wata harka fa in tabi'aha in kuwa ya raka gawar falahu qiratani to yana da yankin lada guda biyu kila sai aka ce wa annabi wa mal qiratani menene yankin lada guda biyu qala sai ya ce asgharuhuma mafi kankanta karami daga cikin waɗannan duwatsu misal uhudin shine wanda ya kai girman dutsen uhudu wato in aka ce kiratsi yana ɗaukar abu mai girma matuƙa ƙwarai da gaske mafi ƙarancin girman shi shine a kwatanta shi da girman dutsen uhudu قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man salla ala jinazatin falahu qiratun annabi yace wanda ya sallaci gawa yana da lada mai girma guda wa man ittaba'aha wanda ya raka ta hatta tuda hatta tuda fil qabri har sai da aka saka ta a cikin kabari fa qiratan yana da yankin lada biyu manya qala mai riwaya yace qultu ya aba huraira sai ni na cewa abu huraira wato wannan mai tambaya shine abu hazim kenan sai yace sai na tambayi malami na abu huraira cewa wa mal qiratani algafata malam menene qirati biyu kala sai ya ce mislu uhudin dutse wato girman ya kai girman dutsen uhudu wannan ya nuna abin da ya shafi karatu in ka ji shi ko da harshen ka ne kana da buƙatar ƙarin bayani in ba haka ba larabcin nan da ake ta karantar da hadisai da su waɗannan ainihin galibi sahabban nan larabawa ne amma duk da haka wani lokacin sai sun tambaya menene ake nufi da kalma kaza don ta iya yiwa ta zo ba da abin da ka santa ba قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر أكذو أكتشي ونمالمي تكن صحابي ميسونا عبد الله دان عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم akwai wani malami mai suna Abu Huraira an ji shi yana cewa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man tabi'a jinazatan wanda ya raka gawa falahu qiratun min al-ajri yana da yanki guda na lada fa qala ibn umar sai ibn umar yace aksara alaina abu huraira abu huraira fa ya yawaita kawo mana zantuttuka da falaloli da abubuwa mu ba mu san su ba fa ba'asa ila aisha amma duk da haka sai yace bari akwai wata babban malama da ni da abu huraira duk ta fi mu karatu bari in aika in bincike ta gaskiya ne magana abu huraira fasa'alaha sai aka je aka tambayi Aisha fa saddaqat sai ta gaskata Abu Huraira tace Abu Huraira gaskiya ya faɗa fa qala ibn Umar sai ibn Umar yace laqad farratna fi qararita kaseera ashe mun yi asarar lada da yawa wato a da in aka in suka yi sallah gawa sai kowa ya juya ya tafi sallah ya tafi kasuwa mai ofishi mai harkoki kowa ya watse sai a bar mutane kaɗan sai su ɗau gawa sai su tafi abu huraira sai wa'azi ya ce ni ko naji annabi ya ce wanda ya wagawa kaza kaza ya rakata zai samu lada manya manya guda biyu to shikenan sai ainihin shi wannan malami sai fara shakka anya wannan falala ba ta yawa ba kuwa abu huraira ka ji abin nan daidai kuwa kana yawan kawo mana abubuwan da bamu saba ba amma mu aika mu je mu ji wurin wannan malama ta tabbata mana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ta ce gaskiya ne shine sai ya nadama cewa ashe mun yi asarar ladaddaki masu yawa to wannan na daga hadisan da wasu ainihin yan shi'a suke dogaro da su suke suka abu huraira cewa ai a cikin bukhari ma an ce abu huraira yana ƙarya eh to dan shi'a zai iya gaya maka haka ne in ya rena ka amma ba haka ba sai ka ce ya buɗe maka a ina ne wannan shi ake kira at-tasabbut fi riwaya neman tantancewa ba a tuhuma sahabbai da ƙarya amma kuskure zai iya faruwa ko mantuwa don haka in suka faɗa in ana shakka sai a bincika kuma mamakin Allah ba a taɓa bincika wani sahabi bayan ya kawo hadisi daga ƙarshe a gane cewa yadda ya faɗa ba haka bane irin wannan ta faru a zo a bincika a ji gane cewa a abu huraira ba haka abin yake ba ba a taba samun wani sahabi da haka ba amma saboda an san sahabban nan mutane ne suna iya kuskure suna iya daidai suna iya kiyayewa suna kuma iya mantawa sakamakon haka in suka faɗi magana kaji bata zauna maka ba sai ka ce to shikenan bari in je in tambayi wani ko kuma sa'ad da annabi ya faɗa muku wannan karatun kai kaɗai ne a wurin sai ya ce a'a akwai wani da wani da wani sai ka ga ya je ya bincika shikenan sai gane gaskiyar al'amarin ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya sallama gidan Umar yana cikin motsa yana cikin Bukhari da ya sallama ɗaya sallama biyu sallama uku Umar bai fito ba sai ya juya ya tafiye shi bayan da ya juya ya tafi sai sayyidina Umar ya fito daga gidan shi sai ya ce ba yanzu na ji murya Abdullahi ba al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Abu Musa aka ce eh yayi sallama ne so uku baka fito ba shine ya juya ya tafi ya ce aje a dawo da shi aka je aka dawo da shi ai sarkin mu'mina na kiranka yana zuwa ya ce mishi me yasa kai sallama ka juya ka tafi ya ce saboda annabi ya ce mana in muka yi sallama uku ba amsa mana ba sai mu juya sai mu tafi sai ya ce wallahi ko ka kawo min shaidar da za ta gaskata ka in ba haka ba sai na farfasa bayanka ya tashi tsab ya tafi je ya samu mutanen Madina suna zaune suna tattaunawa dattawa da matasa da yara yace jama'a na faɗi hadisi amma sarkin mu'mina ya ce bai amince ba ko cikin ku akwai wanda ya kiyaye sanda annabi ya faɗi haka wani dattijo ya ce dukkan mu nan da ke zaune mun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka amma bari ma ka gani ga wani dan karamin yaro nan matashi cikin mu mai suna Abu Sa'id al-Khudri kai tashi ka je kai shaida shi ba ma wai sai an hada da wasu manyan malamai ba wadannan yaran islamiya ma kowa ya iya tashi ka je kai shaida shi ya je shaida shi shikenan Umar ya ce Allah sarki Umar ina can ina kasa kayan kole ina kasa kayan trader annabi yana ce yana karantar da hadisi ni ban sani ba to haka al'amarin yake jama'a amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ƙarya ya jama'a yaushe zaka iya ƙarfin halin ƙaryata mutumin da Allah ya ce ya yarda da shi anya kana tuhumar Allah zai kana kana shakka Allah yarda da dan banza kana ga Allah zai yarda da mutumin banza maƙaryaci ya kamata baki ya rinka sanin in yayi magana fa hukunci ce wannan maganar gaba ɗayansu Allah ya tattara su bayan an yi musu ɗaiɗaiwa a dubi waɗanda suka je yakin badar a ce an gafarta musu in aka ce Allah gafara Allah ba fa irin ta mutane ba ce abin da ya shuge wa ƴan shi'a kai kenan dan adam yanzu in ka faranta mai dan yace na yafe maka har abada kaza kaza kaza gobe kana sake maimaita laifin sai ce jiya fa kai mini kaza nace na yafe to bai yafe ba kenan amma Allah in ya ce ya yafe maka to an rufe fayil ɗinka duk mugun abin da ka aikata ba zai sake kuma kallon wannan abba ya riga ya gafarta maka mu bambance gafara Allah da gafara irin tamu ta jama'a fa tunda Allah ya riga ya ce laqad taballahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati hakika Allah ya gafarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mutanen Madina da mutanen Makka waɗanda suka bi annaba aka tafi yakin Tabuka yanzu wannan gafara ce ta sauka waɗanda suka je yakin Tabuka din nan aka ce an gafarta musu sannan aka ce wa ala salasati allazina khulifu da waɗannan mutane guda uku waɗanda aka dakatar da yi musu magana hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat aka ce a daina musu magana har sai duniyar nan ta yi musu kunci duk da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum rayuwarsu su da kansu sai ta kuntata musu wa zannu annahu la malja'a minhu min Allah illa ilaihi sai sun tabbatar da babu wata makoma daga Allah din da ya sai Allah Allah madaukakin sarki ya ce ya yafe musu to waɗannan muhajirai da waɗannan ansarawa da waɗannan mutum uku waɗanda aka tattaro su akan mas'alar tabuka har abada ba laifin da za su sake wa Allah ya kama su akan haka sannan aka taho mutanen badar aka ce an gafarta musu aka taho mutanen shajara waɗanda suka halarci mubaya'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce an gafarta musu aka dubi khadija aka ce an gafarta mata aljanna aka dubi fatima aka ce an gafarta mata aljanna hasan da husaini aka ce an yafe musu aljanna aka dubi bilal aka ce an gafarta mishi aljanna ukashatu dan mihsan aka dube shi aka ce an gafarta mishi aljanna aka zo aka tattaro waɗannan mutane goma abubakar umar usman ali sannan sa'adun sa'idun talha da ainihin abu ubaida sannan da azubairi da waɗannan mutum goma aka tattaro su dunkule to duk waɗannan ka tabbatar da kaddara duk laifin da zaka samu suna yi duk irin ta'adin da suka yi an gafarta musu Allah ba zai sake tuhumar su cewa sun yi barna ba an riga an rufe fayil ɗinsu ina muka gane haka hadisin bukhari da hatibu yayi mummunan laifi wanda wannan laifin in wani ne yayi inda ba a saukar da gafara ba sai a ce ya zama dan wuta har abada amma tunda ya taba zuwa yakin badar laifi ya ya rubuta wasiƙa ya tona manzon Allah asiri a wurin kafirai ya rubuta wa kafiran maka wasiƙa bayan gaisuwa ni kun san dan cirani ne ba dan garin ku bane na zo cirani ne Allah ya sa na yi kuɗi na zauna garin ku na yi gudun hijira na dawo Madina amma yanzu na ji labarin annabi zai shiryo mu mu zo mu yaƙe ku na yi muku wannan tonan asirin mu ne dan ku san ni ina son ku kuma ina ainihin kula da duk yadda al'amari yake don ku ji daɗi ku tare min dukiyata ka duba irin abin da ya gaya wa kafirai fa musulmi ne kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam har wasiƙa ta yi nisa mala'ika ya zo ya sako ya ce akwai wata wasiƙa ga wani ya aika da ita aka kira sayyidina ali aka ce ka je ka kamo wannan mata sayyidina ali kwamandan polis kenan duk ya ka zai iya kama kai yana da ƙarfi ya je ya same ta ke ina wasiƙa ta ce babu wasiƙa ta marairai ce sai ya kyale ta har ya tafi sai ce kai tunda manzo Allah ya ce akwai wasiƙa akwai ko ki kawo ko kuma zan ja kafa ki har sai na shiga da ke garin Madina to da dai ta ga abin mai zafi ta kwanto wasiƙa a cikin tsakiyar gashin kanta ta kitse ta da saboda ta suturta wasiƙar ta miƙa mishi annabi ya zo ya karɓi wasiƙa aka tara jama'a aka karanta wasiƙa annabi ya ce wa hatib menene haka yanzu kuma cin amana da zaka yi min kenan ka rubuta wa maƙiyana sirrina sai Umar ya ce ya Rasulullahi ka bari wannan munafiki ne in kashe kafiri manzo Allah ya ce a'a rabu da shi ya je yakin Badar Allah ya leka zuciyarsu ya ce duk abin da suka yi oho ya riga ya gafarta musu can an gama wannan jawabi sai ga aya kuma ta sauka sura su kutun da guda ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kaji ma gaba ɗaya shi dan kungiya Allah ne ma ya ku muminai kar ku ɗauki maƙiyana maƙiyanku su zama su ne ainihin za ku rinka nuna wa soyayya ma'ana yanzu dubi fa Allah ya kira shi da sunan mai imani ya ce ya ku muminai wato duk wannan ta'adin da ya har yanzu darajar shi bata ragu ba saboda an riga an gafarta mishi tuni to ku bambance siffa rabbaniya siffa Allah da bambanci da siffar mu mu in kai fushi da mutum kana daɗewa baka yafe mai ba Allah ko in ya ce ya yafe maka akan kaza to shikenan ya riga ya yafe in kuma Allah ka sake Allah ya ce kai dan wuta ne har abada kuma ba zai gafarta maka ba kamar Abu Lahabi tabbat yada Abi Lahabin wa tabb har abada kuma to ba zai dawo ya gyaru ba balle a yafe mai kenan dan haka Allah magana ɗaya yake in yace kai dan wuta ne dan wuta ne in yace dan aljanna ne dan aljanna in kuma an barka a buɗe to shikenan Allah ya suturta ka sai an je kiyama a san matsayinka amma har aka faɗi ɗayan matsayinka a nan duniya al'amarinka ya riga ya gyaru ko kuma ya lalace don haka waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a taɓa samun mutanen da kwakwalansu ke ɗiban karatu irinsu ba kwakwalwarsu tana ɗibar karatu ba ta rikicewa abu huraira daga ganshi ko sunan shi bai iya rubutawa ba saboda bai yaƙi da jahilci ba bai boko ba bai arabiya ba kawai mutum ne makiwaci kuma mai noma kawai harkar shi kenan mutumin kasar yaman dan kabilar daus ya zo ya musulunta dab da annabi zai rasu shekara uku da wani abu da suka rage sai ya zama in aka biya mai karatu babu rubutu da karatu da ya iya da zai rubuta in ya tafi sai karatun ya watse sai zo ya ce manzon Allah duk karatun da ka biya mini in na tafi sai in manta annabi ya ce ce cire bargonka ka shimfiɗa ya cire mayafin shi ya shimfiɗa annabi addu'a ya mishi wani abubuwa na alheri annabi ya mishi ya ce kasa ya ce tun daga ran da ya sa ko harafi ɗaya bai sake mantawa ba saboda haka duk abin da yake ja shi ne wasu fasikan mutane ne suka zo suna gwada kansu da waɗannan sahabbai don haka sai suke ɗaukar yadda su suke fasikai haka waɗannan ainihin sahabban suke wallahi tallahi sahabin annabi ƙwaya ɗaya manzon Allah ya ce in ya ciyar da dabino tafi guda kai kuma ka bayar da zinaran da ya kai girman dutsen Uhudu manzon Allah ya ce naka zinare da ya kai girman dutsen Uhudu bai kai na wannan sahabin ba sai ya ce bai kai rabi ba ma ma'ana yanzu sahabi guda da zai bayar da ainihin mudu guda sadaka na dabino mudu guda dinnan ma'ana kamar yadda zakafin da kai dinnan da kake aunawa dan kofin nan guda na dabino in ya bayar kai ka kawo zinare gold ka bayar wanda ya kai girman dutsen uhudu naka zinare ne amma bai kai nashi daraja ba me yasa saboda shi sahabi ne kuma abin mamaki wannan hadisin ma sababin zuwan shi shine sahabi da sahabi ne ma suka yi fada da Abdurrahman ibn Auf da Khalid ibn Walid sai suka yi fada tare da Abdurrahman bin Auf ya fi Khalid daraja domin shi yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun Khalid kuma daga baya ne yazo ya musulunta inna ma ya samu dai daraja kamar yadda muka jiran nan Saifullahi takobin Allah ne shi amma fa darajar shi bata kai darajar wancan ba sai ya bude baki sai ya zagi wancan sai annabi yake ce mishi ku daina zagan min sahabbai na wallahi ciyarwar da ɗayan ku zai yi wa dutsen Uhud gwargwadon girman zinare ba zai kai darajar wanda zai bayar da ainihin wato dabino mudu guda ko kuma rabi ba ma daga cikin sahabbai na ma'ana su kansu sahabban wasu sun fi wasu daraja balle kai a haɗo ka can kana rayuwa a karnin ƙarshe wanda maiwa daga kai sai dajjal Allah ya kiyaye to shine Aisha ta gaskata Abu Huraira tace Abu Huraira yayi gaskiya je ku karanta littafin Abu Huraira Turawiyatul Islam Al-Doktor Muhammad Ujaj Al-Khatib wani babban malami a ainihin kasar Dimashq ya rubuta tarihin Abu Huraira yace Abu Huraira su kutun da guda ma shi ya ruwaito musulunci duk riwayar warshi da kaji ane a duniya Abu Huraira ne malamin ta riwayar warshi qira'ar warshi da muke cewa Abu Huraira ne ya ruwaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce Abu Huraira bai taba aikin komai a duniyar nan na alheri ba sai wannan kira'a ya kawo don Allah bai yi aiki ba to balle Abu Huraira ya fi kowa yawan karatu gaba ɗaya sadaukar da rayuwar shi sai abin da ya zo a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam aure ya ki har sai da Annabi ya rasu tukuna Abu Huraira ya aure shi yasa wasu zaka ji suke cewa Abu Huraira bai taba aure ba a'a ya shagaltu da koyon hadisi ne saboda haka aure ma sai ka sai a masallaci yake kwana ina yake ta da kanshi daidai dandamalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba ta yi ina manzon Allah zai shigo da wace kafa wace addu'a zai Abu Huraira sai ya sa ido da daddare yayi annabi zai koma da wace ya fita da wace addu'a zai duk Abu Huraira yana gani jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma karanta littafin sayarwa alamin nubala za ka yi mamakin yadda al-Imam zahabi ya kambama Abu Huraira da cewa Abu Huraira yayi wa musulunci hidima kuma sahabbai sun amince da shi Umar har kantoma har gavna ya taba nada shi a kasar Bahrain aka nada shi yana gavna aka nada shi gavna wato political appointment aka nada shi ba zabe ne na siyasa ba a an ga ya dace ne tafi ka je kai ne gwamnan gari kaza da ya tashi tafiya za a hada mishi algaita da abubuwa na mukami yace ku rabu da ni a samo jaki da mangala da takunkumin shi aka ce ranka ya dade gwamna guda kuma jaki da mangala yace haka nake so ranka ya dade girma zai zube ice a'a ku bani ni na san yadda zan yi in mulki mutane mu zauna lafiya ya shiga daga shi sai jakin shi sai mangala sai ainihin abin nan din shi aka sa jaki takunkumi ya shiga assalamu alaikum ku gafara ga sabon gwamna nan sai a ta tuntsira dariya kowa yana son Abu Huraira a kasar Bahrain ka je yanzu kasar Bahrain zaka ji madrasatu Abi Huraira li tahfizil kitabi was sunna makaranta Abu Huraira dan haddace alqur'ani da sunna kasar Bahrain ya taba musu gwamna Allah ya gafarta mishi وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوى حيو حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قائدا عند عبد الله بن عمر أقوى ونمال مما يسونا داود dan a- Amiru dan Sa'ad dan Abi Waqqas ya ba da labari cewa ya samu wannan hadisi daga ainihin mahaifin shi Amiru dan Sa'ad dan Abi Waqqas Shi- na'am ba babu tsallake eh? na'am eh shine nuskha ce kun san yadda suke shirya hadisan waɗannan malamai sanda suke karantar da littafan nasu in kana karanta tarihin za ka yi mamaki Za- malamin zai zo yana karantar da ku littafin tunda shi ya rubuta shi ya haddace abin shi sai a ba wani ɗalibi kwaya ɗaya sai a ce rinka biyawa shi kuma malam yana zaune yana ji yana fasara ko kuma ɗalibai gaba ɗayan ku daga farar takarda sai kawai ainihin biro a hannunku shi ma saboda in kun ji wata bakuwar kalma sai ku ɗan gyara ta to haka ana yi kuna haddacewa ana yi kuna haddacewa to sai wani ya zama wani hadisi ɗaya bai ji ba in ya je suna nazari shi da abokin shi biya karatun da malam ya mana yau in ka biya ka karanta misali tabbat yada daga tabbat yada sai me sai kul huwa sai ka manta sai ka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq sai ce ai kai ketare sai ce a ni haka naji sai ce to gama sai ce to kaga ka ji tabbat yada ka ji falaki ka ji nasi ina kul huwa fa sai ce a ni ban ji kulhuwa ba to me yiwa lokacin ya dan tashi ya fita to sai zama kun ga shi haka zai ruwaito kenan babu kulhuwa ko to daga baya in wani almajiri ya gaya mishi ai ya tabbata mala ya karanta hadda kulhuwan lahu to sai ruwaito ta sai ku ga ya sa ta daga karshe kenan shine sai ku ga in ka zo kana karanta sai ga littafi ɗaya ne sai ka ga kamar wani hadisin a gaba wani hadisin shine lamba ta biyar wannan kuma ta shida wani kuma sai ga an yi canji wannan na biyar din anan shine na shida na shidan shine na biyar din to irin haka ne yake faruwa nan wannan hadisin za ku ji kamar mun karanta shi a jiya ko kuma makamancin haka shi ainihin wato Amiru dan dan Sa'ad dan Abi Waqqas yace annahu kana qa'idan inda Abdullah ibn Umar ya zauna kusa da wani malami mai suna Abdullah dan Umar cikin sahabbai iz tala'a khabbabun sai ga khabbab shi khabbab ɗaya daga cikin bayi ne wanda Allah ya mishi gamdakatar ya musulunta bawan wata mata ce sahibul maqsura sai ga ainihin wato shi hajjaj ib- ah, ai khabbab ko haka ne aha sai ga khabbab sahibul maqsura faqala ya abdullahi ibn umar ala tasma'u ma yaqulu abu huraira sai shi ainihin khabbab yana shi a amiru dan sa'ad dan abi waqasim suna ainihin zaune sai ainihin wato sai ga ya- ya zauna kusa da abdullahi dan umar sai yake cewa kai baka jin abin da abu huraira yake cewa in ji shi khabbab kenan innahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu shi ainihin wato abu huraira yana cewa ya ji manzon Allah yana cewa man kharaja ma'a jinazatin min baitiha wanda ya rako gawa tun daga gidan da ta mutu ko tun daga gidan da take wa salla alaiha kuma yi mata sallah sun mata bi'aha sannan ya bita hatta tudfana har sai da ainihin wato aka rufe ta kana lahu qiratani to yana da manya manyan yanki biyu min ajrin na lada kullu qiratin mislu uhudin kowane ainihin wato yankin lada yayi daidai da ainihin girman dutsen uhud ina fatan mun gane wa man salla alaiha wanda ku yi mata sallah sun maraja a sannan ya koma gida bai tsaya ya raka ta makabarta ba kana lahu min al-ajri mithlu uhud to yana da ainihin lada gwargwadon eh, ladan da ya kai girman dutsen uhud fa arsala ibn umar khabbaban ila aisha sai abdullahi dan umar ya aiki ainihin khabbab yace ka tafi wurin aisha yas'aluha ka je ka tambayo mana ita an kaule abi huraira anya magana nan da abu huraira ya faɗa ya haddace ta kuwa summa yarji'u ilaihi sannan sai shi wannan dan aike ya je ya dawo ga wanda ya aike shi fa yukhbiruhu ma qalat ya bashi labarin menene da ka tambayo ta me tace wa akhadha wa akhadha ibn umar qabdatan min hasba'il masjidi sai shi ibn umar ya dan danki tsakuwar masallaci haka yuqallibu fi yadihi yana dan wasa da ita haka a hannun shi kafin a dawo kamar irin din ana dan jira din nan haka yana dan wasa da ita hatta raja ilaihi rasul har sai da dan aiken ya dawo ainihin gare shi faƙala sai ya ce qalat aisha aisha ta ce sadaka abu huraira abu huraira ya yi gaskiya فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض سي ابن عمر يا واtsar da wannan kasa dake hannun shi a kasa sun makala sai yace laqad farratna fi qararita kafira hakika ashe mun yi asarar ladaddaki masu yawa وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني ابن سعيد آه، حدثنا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط abu huraira wannan ainihin sauban wani yaro ne ko kuma bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya ce wanda ya sallaci gawa yana da lada mai girma guda fa in shahidaha in ku har ya halarce ta dafanaha fa in shahida dafnaha in ku har ya halarci rufe ta falahu qiratun qirata ne to yana da lada guda biyu alqiratu mislu uhudin sai annabi yace yankin ladan guda daya daidai da girman dutsen uhudu to shin wannan yankin lada da za a sa mishi na farko shin in aka tashi bashi ladan raka gawan da kuma tsayawa saurarenta shin ko zai zama ainihin shine ladan biyu ko kuwa a'a sahihiyar magana waɗannan hadisai sun zo da ingantattun ruwayo da suka yi sharhin su wannan na daga fa'idar littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha na ashekul allamatu muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi cewa in ka sallaci gawa kana da yankin lada ɗaya idan aka ɗauke ta aka kai ta makabarta sai a baka lada na biyu daga nan in ka dawo shikenan in kuwa ka tsaya har aka yi aikin rufe ta aka yi addu'a sannan ka juyo to ka samu yankin lada uku kenan jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka kira tsani din nan ko dai zama an takaita ne da na kaiwa da na sallah ko kuma an takaita ne da na kaiwa da na jira ina fata mun gane ku duba littafin ahkamul janaiz insha Allah وحدثني ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحول السند وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا أبان kulluhum an qatada bi hadha al-isnadi mislahu yace duk waɗannan malamai sun yi wannan riwaya hadisi daga qatada da irin wancan isnadi wa fi hadisi sa'id wa hisham su'ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-qirati a cikin hadisin sa'id da hadisin hisham dan urwa aka tambaya annabi wai menene qirati fa qala sai yace mislu uhud girman lada lada ne mai girma wanda ya kai dutsen uhud a takaice jama'a waɗannan duk gaba ɗaya ana nuna mana falalar mu yi wa gawa sallah ne da kuma falalan mu raka ainihin gawa har zuwa makabarta da kuma falalar har mu tsaya a yi mata addu'a a rufe ta wannan shine zumunci na ƙarshe tsakaninka da ɗan uwanka musulmi sai dai zumuncin in ka tuna da shi kuma kai mishi addu'a Allah ya gafarta mishi amma in ba haka ba babu abin da zaka sake tsinana wa ɗan uwanka musulmi daga ran da ya mutu sai ka tsaya a yi mai sallah sai ka raka shi makabarta sai ka tsaya a rufe shi to daga ran nan kuma shi kenan babu wani dangantaka da ya rage sai dai ran da ka tuna ka roki Allah ya gafarta mishi ko kuma ran da ka tuna ka je ka ziyarce shi ko kuma kana da hali kai mai sadaka ko kuma kana da hali kai wakafi da wakafi da sadaka duk ɗaya ne sai dai ita sadaka karamin abu ne wanda zaka bayar yanzu yanzu nan a amfana da shi ko kuma zuwa wani lokaci wakafi kuma zaka gina masallaci ne ko makarantar islamiyya ko wani gida ka zuba talakawa ko kuma gida na saukar baki ko kai wani aikin alheri da sunan wanda kaiwa sunan mahaifinka ne sunan mahaifiyarka ce sunan dan uwanka kaninka sunan wanka sunan matarka sunan mijinki duk za a iya waɗannan ayyuka ne na alkhairi wallahi sai mun raya waɗannan abubuwan tukuna zai zan mun raya da dama daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka je kasashen saudi arabia kasashen masar kasashen syria sai kaga har minista akwai min yanzu misali akwai ma'aikata da babu ita a jihohin da ba a shari'a a nan Najeriya amma in ka je zamfara yanzu akwai Ministry for Religion Affairs ma'aikata harkokin addini tun da kake ka taba jin kwamishinan addinin musulunci baka taba ji ba sai a zamfara kaga an samu ci gaba to haka in ka tafi kasashen Saudi Arabia sai ka ji ministan sadaka minista ne na wakafi kawai minista na auqaf sai a samu wani dattijo malami wanda ya kware a cikin ilimi sai ya zama duk wanda ya wakafi in ka samu fili ka share kai masallaci ka sadaukar da shi ga mahaifinka ko mahaifiyarka ko dan uwanka wanda ya rasu sai ka kaiwa wannan ma'aikata wannan takardu shikenan wannan ma'aikata ita za ta kula da masallacin in gida ne ita za ta kula da shi in wasu kuma in suka yi wannan aikin alherin duk da haka ba sa gajiya sai ya kawo miliyoyin kuɗi sai ya ajiye sai ce waɗannan miliyoyin kuɗi a ajiye su don a rinƙa raya masallacin wani kuma sai ya yi masallaci da makaranta sai ya ainihin yi wani kamfani a gefe sai ce duk ribar da ta samu ta wannan kamfanin a ci gaba da gyaran masallacin sai zama ita wannan ma'aikata ta kula da wakafi ita take kula da waɗannan abubuwa to duk waɗannan ayyukan alheri ne waɗanda yake wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin haka ne ya kamata a rige-rige jama'a amma a ce an aje kofin yan kwallo naira dubu ɗari kaza ko miliyan kaza duk waɗannan abubuwan su tashi gaba babu wani ɗan kwallo da zaka ajiye kofin ka ya ci miliyan kaza bayan shekara goma ya tuna da kai maka addu'a amma ka samu musulmi ka tangama musu masallacin juma'a ko ka ba su filin idi ko ka yi musu makarantar hadda alqur'ani ko kuma wani abu da suke bukata ko bayan shekara nawa ne in aka tuno waye abin nan akalla cikin mutum goma sai an samu ɗaya ya ce Allah ya gafarta mishi addu'ar musulmi tana yaye wa mus- musulmi bala'i a cikin kabari jama'a su gane wannan shi yasa al-imamu tahawi a cikin aqida yace mun kudurta cewa addu'a da sadaka suna amfanar ainihin wanda aka yi wa duk mutumin da ya mutu aka yi mishi addu'a ko aka yi mishi sadaka suna amfanar shi inda muka gane haka wata ran da daddare annabi ya tashi ya fita Aisha ta take ya tafi ɗaki sallama a ga ina ai tafi su duniya suka damu da ita za a ci haƙƙinta ana ɗakinta za a koma ɗakin wata shi kuma annabi hankalin shi yana lahira ashe yana kwance ɗin nan Allah ya magana da shi cewa fushin Allah ya sauka akan makabartar baƙi a yaje roƙa musu Allah ya yafe musu Allah kenan ya faɗi kayi laifi kuma ya ce sai ka tuba zan yafe ko kuma wane ya laifi ku roƙa mishi gafara sannan in yafe mukamin Allah duk ya wuce haka saboda haka nan da nan sai ta bi shi tana ɓoyewa tana ɓoyewa can sai ta ga yaje ya tsaya a makabarta ya fuskanci alƙibla yana ta addu'a ita Aisha sai ta ga wannan yar aike ba dan aike ba wanda aka aikawa shiru sai ta fito da kanta da ta zo sai ta koro wannan yarinyar ta gida shikenan ita zo sai ta zo ta laɓe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla yana ta musu du'a yana ta musu addu'a'i sai gama sai juyo taho sai ta wup sai ta taho kuma sai ta zo sai ta kwanta duk mutumin da ya gudu lokaci guda ya zo ya kwanta ba zai iya natsuwa ba dole sai an ga haki da numfarfashi sai ta zo ta kwanta tana hakita ya ce lafiya ta ce a ba komai ya ce a'a ki gaya mini gaskiya to ta san akwai wata matsala da ta taɓa faruwa ta nemi ta ɓoye Allah ya tona asiri don haka yanzu yanzu sai ta ce ai kaza kaza kaza kaza ni ta nake ka tafi ɗakin wata matar ka ne kaza kaza sai ce dama ke ce duhu duhun da nake gani gabana sai ce eh Allah ne ya saukar da fushin shi ga makabartar baki a yace in je roƙa musu gafara shine na je ne musu addu'a da tsakar dare jama'a jama'ar musulmi yanzu mu Allah ya ne mana wahayi ne ashe mu yanzu ba za mu san makabartan mu Allah yana cikin yarda da su ko yana cikin fushi ba shi yasa sunna ta ce ko yaushe muka samu dama mu je mu ziyarce su mu yi musu addu'a tunda mu mu da annabawa ne sai a ce sai rana kaza Allah ya ce aje ayi ko to amma tunda mu abin a rufe yake gare mu ashe yau in su wani sun je gobe kuma ziyarar nan ta wuce minti nawa ne minti biyar ne ka shiga makabartar nan ka fuskanci alƙibla ka daga hannu duk wanda ke kwance wurin duk wani musulmi mai rai duk wani mataccen musulmi a cikin minti biyar ka yi mishi addu'a ka taho jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan da yana daga cikin sunnoni babu laifi insha Allah in an raya shi akwai lada akai kuma su irin waɗannan sunnoni jama'a raya su amfanin fa ba yana komawa ga mamacin bane kadai annabi yace ku ziyarci mamata in kun ziyarce su wannan zai sa ku kanku ku tuna da ainihin lahira yana sa ka natsu kayi cuta nan kayi kaza nan kayi ashariya kayi kaza kayi kaza sai ka je sai kaga abokinka da za ku kai sha biyun dare kuna hira yau gashi shine ka zo kai kake tsaye a kan shi ba ikon da zai iya biyo ka ku dawo gida to ka san gobe saura kai kenan domin duk abin da ya ci abokinka ko ya ci irinka ka tabbatar kai ma ana nan zuwa kanka wannan shi yasa kaga aqidar musulunci daban da ta ainihin kafirci don haka malamai suka ce ba a son nesantar da makabartan musulmi daga cikin gari ya zama makabartar tana dab da cikin gari yadda in wani na son ziyara nan da nan zai je abu na ɗaya kenan abu na biyu aka ce ana so in dai ba larura ce ta kai makabarta ta yi nisa ba a ɗauki gawa a ka a tafi da ita yadda kowa zai gani ferere a ce to gawa na can kuma shi kenan to saurawa saura kai kenan wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu duk mai rai wata ran sai ka gan shi an ɗauko shi akan makara Allah ya shiryar da mu to shine ainihin bayan da imam muslim ya gama kama na waɗannan hadisai sai kuma yace babu man salla alaihi mi'atun shuffi'u fihi babin da ke bayani akan mutumin duk da mutum ɗari suka yi mishi sallar gawa to Allah zai ba su ceton shi Allah zai gafarta mishi abin da ake nufi matukar mutumin nan da kuka yi wa sallar gawa bai mutu yana shirka ba ku kuma aka tara ku ku ɗari za ka zo ka ji wata riwaya ma za ta ƙara sassauta abin koda ko arba'in ne in dai cikin ku kuma babu wanda yake shirka to shi kenan duk laifin shi sai Allah ya gafarta mai sai ya zama kuna ɗaga gawar shi za ku kai shi makabarta za ku ɗaga shi ne a cikin gafara da rahama Allah قال حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ربيع عائشة an Aisha anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Abdullahi dan Yazid aka ce Rabe wato sun sha nono guda da Aisha wato dan uwan Aisha ne kamar sun sha nono guda saboda al'adar Larabawa in sun haifi 'ya'ya sukan kai su shayarwa kai ka kai ɗanka wannan ya kai yashi sai ya zama mashayiyar su guda ɗaya ce عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تتي تاكر أولا النبي سيرا أمين شن الله سبت أغريشي قال النبي يتي ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة من ذو الله يتي باب ونمم تيد مسلمي الأمة مسلمي دسك كيت لري سهدسي مش صلى kulluhum yashfa'una lahu dukkan su sun zo ne suna nema mishi ceto illa shufi'u fihi sai an ba su ceton shi kaga ashe wannan ya nuna lallai ka iya yadda ake karatun sallar gawan kenan dan ka san sallar gawa kamar ta fi sallar yau da kullun wahala dan duk abin da ba kullun ake ba ya fi wuya sallar idi ba ta da wuya amma saboda ba kullun ake ba duk idi sai kaga kana neman ka daburce sai kai fatawa mun fahimci wannan da kyau ko sallar gawa tunda an ce dukkan su sun zo suna neman mai ceto ashe ba kabbara za ka ka ga baki kai shiru ba me ake yi waɗanne irin addu'o'i ake a sallar gawa sai ka je ka ainihin bincika za kuma ka zo ka ji in Allah ya so daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi babu abin da ya boye mana sai da ya bayyana mana in an yi kabbara farko me za a yi ta biyu me za a yi ta uku me za a yi ta hudu me za a yi duk kabbarbarin nan me ake karantawa a ciki to sai ya zama kun taru kun kai ku ɗari dukkan ku musulmi ne nema kuke Allah ya baku ceton wannan bawan Allah Allah ya yafe mishi zunuban shi Allah ya gafarta mishi wallahi zaka ji wani hadisi da annabi ya tsaye ne wa wani sahabi addu'a me ba da hadisin sai da ya ce nayi burin ina ma ni ne na mutu ake min wannan addu'a saboda an annabi ya bude baki ya ce Allah ka yi wa wani kaza har fa sai da annabi ya addu'a ya ce ya Allah duk wanda ne wa mummunar addu'a ya zama halin shi sabanin haka ne Allah ka mai da abin ya zama rahama gare shi saboda addu'a annabi ba ta faduwa banza in annabi ya ce Allah ya tarwatsa al'amarinka sai ka tarwatsa to sai annabi ya marmaza ya ce ya Allah in abin da ya aikata bai cancanci wannan addu'a ba Allah ka juye ta ta zama alheri gare shi saboda kai ya zama an maka mugunya addu'a ta tarwatsa ka babu hakkinka saboda addu'a shi ba ta tafiya haka sidda to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai in dai mutane musulmi sun kai ɗari sai an ba su ceton su qala imam muslim yace fa fa haddathtu bihi shu'aib ibn al-habhabi قال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وتهنيا تي قار كرففن حديث باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه امام مسلم yace ai har wanda ma akai wa sallar gawa in dai mutum arba'in in dai mutanen sun kai arba'in za a ba su ceton shi wato ashe in mun tasa gawa a gaba mu ne mata sallah ashe kamar mun zo ne muna roƙon Allah arziki Allah kai mana arziki ka yafe mishi Allah ka dubi fuskan mu ka gafarta mishi Allah ka cece shi Allah ka yafe mishi wato arziki muka taru muna neman Allah to ya zama babu kazanta a zuciyarmu shine abin da ake nuna mana don babu yadda za a ce wani babban mutum ya aiko yana son ganin ka ka je ka samu riga ka wannan maho wannan ta yage nan ya kece duk yadda ko hayar riga za ka je ka ɗauka ko faci eh, ko ko ko ka ɗauki aro ko ka je ta mutunci duk yadda za ka yi ba za ka tafi da wannan ya galgalalliya ba to haka duk sanda za mu tasa gawa a gaba muna roƙon Allah mu san fa cewa wannan mamaci lallai dai ba a raba shi da kurakurai to mun zo ne mu roƙi Allah ya yafe mishi to mu din kuma ya zama akwai jituwa tsakaninmu da Allah mecece jituwa shine zama babu shirka babu ainihin sabon Allah ba bid'a ba kuma mugun abu a zuciyarmu to waɗannan abubuwan kuma in aka ce za a screening din masallata za a ba a tantance su arba'in sai an duba wanda ba shirka ba bid'a ba fasikanci ba ya kiyayyar wani to in aka tara ɗari hudu kuma fitar da arba'in ɗin nan da wahala kuma saboda in baka samu shedan ya kama shi nan ba sai kaga shedan ya kama shi tanan in ba yanzu mafi karancin abin da yake nakasa al'umma musulunci shine alghillu dan haka Allah cikin hikimar shi saboda ya san dan adam bai rabuwa da wannan cutar Allah madaukakin sarki yana halittar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana karami sai Allah ya turo mala'iku suka danne shi suka tsaga kirjin shi suka ciro zuciyar shi a cikin zuciyar suka tsaga suka ciro wani silin nama haka suka jefar suka ainihin ɗinke suka zuba ilimi da hikima a ciki da ya sake girma suka sake mishi haka aka ce wannan rabon shaidan ne duk ɗan adam yana da wannan irin silin nama a cikin zuciyar shi in aka ce wane yau ya biya kujera aikin makka sai ka ɗan ji gaban ka ya faɗi ko da kaɗan ne ka ji dai ba daɗi dai abu to Allah dai ya sa alheri Allah ya sa alheri to saboda rabon shaidan da ke cikin zuciyar ɗan adam jama'a mun gane wannan da kyau wannan cutar da take damun mu yan uwa musulmi tana da matsala domin wani sahabi kamar yadda muka taba bada labarin kwanaki wata ran annabi ya ce jama'a kuna son ku ga dan aljanna sahabbai suka ce eh yace ku kalli nan haka sai kowa ya bude ido yana jiran ko za a ga wani kantame mai mutum ne ko sai a ga wani talaka ne ma ba ma wanda ya damu da shi a garin yanzu wannan dan aljanna ne sai wani sahabi ya ce ni ko sai na bi shi da daddare in ga shin kwana yake zikiri kwana yake salati me yake kwana yi har ya samu garantin aljanna gashi talaka bai da komai a duniya ya ce sai na bi shi da daddare sai na ce mishi matsala ta same ni babu inda zan kwana yau ko zan samu masauki wurinka ya ce bismillah ya ce muka kwana bacci na gabawan Allah nan ba abin da ya da daddare har asuba muka sake muka sake na ce kai wai ba wani abu da kake da daddare ya ce a yace to ran nan muna zaune ga abin da annabi ya faɗi a kanka wani aiki kake ji na alheri kake yi har yasa ka samu aljanna ice to ni ma dai ban san wani aiki da nake da dai ya wuce ni bana kwana da tunanin kowa ba ba kowa a zuciyata bana kin kowa ka saki zuciyarka baka jin haushin kowa kowa ita harkar shi kai ma kai taka amma yaya wane yake yau me ya ci a gidan shi yaya dai yayi rigar sallah kuwa yaya ake eh, to kai kana da zunubanka kuma ka ce sai ka hada da na wani abin da yake hana mu matsala abin da yake kawo mana matsaloli kenan Allah ya kiyaye yasa da za mu ɗauki rayuwa irin wannan da sai da sai mu huta in ka tafi ƙasar Saudi Arabia sai ka ga mutane ne masu rayuwa waɗannan mutane sai mu mutanen Najeriya da yake mun saba tsegumi sai ka ce 'yan Saudiya ba sa jin daɗi awa 24 gidan mutum a rufe yake komai rana tsaka gidan shi a rufe yake ba zuwa hira in ka zo aka buga sai an ce waye in aka ji kawai muryar wani kawai ba shi da ma'ana zuwa kawai sai a ce wanda kake nema baya nan amma mu gidanka sai karfe biyu na dare ma za ka rufe shi kowa ma ya shigo a ta hira a ta tsegumi duk abin da kake faɗe din nan ka karanta kitabul iman na ibnu taymiya yake duk abin da ka faɗa sai an bincike ka akan shi ranar alkiyama abin duk da idan ka ya gane maka sai an bincike ka akan shi a ranar alkiyama ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur me idan ka ya gane maka za a tambaye ka menene bakin ka ya faɗa za a tambaye ka shi yasa ba a nan duniya ba ka aje mas'alar duniya a nan amma ka yi tunanin ranar da za a kamo ka tsirara ba takalmi kafarka ba ɗan diras jikinka kaciyar da aka yi maka ta koma loɓa a kamo ka a kawo ka gaban Allah mala'ikan da ya kawo ka man ya kawo ka sai in gizo ka ce hara ma ladayya a titi aikin da ka sa na Allah gashi nayi sai ja da baya daga kai sai Allah annabi ya ce ka dubi gaban ka sai ka ga zatin Allah shi zai maka shari'a babu lauya babu daga shari'a dama da kai wuta ce hagu gare ka wuta ce bayan ka wuta gaban ka kuma ga Allah yana magana kana magana kuna jin juna ba wanda zai tafinta ka ji tsoron wannan ranar ko shugaban yan sanda aka ce zai tare ka gwargwadon awa guda ya bincike ka abin da ka aikata yau daga safiya zuwa yamma gaban ka zai faɗi komai gaskiyar ka aka ce shugaban yan sanda na ƙasa gaba ɗaya yau yana da mitin da kai gaban ka zai faɗi balle a ce Allah yana da mitin da kai zai tattauna da kai akan tun daga ran da ka balaga har zuwa sa'ad da ka mutu kana da abun faɗe shi yasa ka faɗi alheri ya zan shine mai yawa sharri ka kame bakinka a nan ne sai annabi yake ce wani sahabi kuffa alaika haza ka rike harshen nan naka sai ya ce ya manzo Allah na rike harshe da mai zan yi magana yace kai dai wani baka iya fahimtar magana kaza kaza annabi ya faɗa mishi kalmomi haka sai ke cewa akwai abin da ke kifa fuskokin mutane a wuta irin harshe ka duba da kyau ka gani ko alkali aka kai ka zai maka shari'a naka ce wa na kayan ka ce algafa ta malam nayi to yaya to algafa ta malam ahuwa nake nema sai ga an rangwanta maka amma in ka ce a daure din mana in an daure a jefa makullin jahannama za a jefa kuma za a je a daure ka a manta da kai shekara goma shekara ashirin ka tsufa a gidan kurkuku baki din nan shine ke jawa mutane ne duk matsalar da suke ciki to a cikin baki wannan naman nan mai laushin nan ya fi komai haɗari shine harshe saboda haɗarin shi dubiyar da aka tura shi can ciki aka kawo ƙofofi aka rufe sannan aka kawo wani jet haƙora kenan sama da ƙasa sai su ɓame amma duk da haka sai ya fito ya faɗa Allah ya kiyaye قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخرون حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بأصفانا هكذا صحابي عبد الله بن عباس wani ɗana shi ya rasu a wani guri da ake kira Qudayd ko kuma Usfana faqala sai ya ce ya Quraib ya kai Quraib unzur majtama alahu minan nasi ka duba kaga yadda mutane za su taru gare shi ka duba kaga shin mutane za su taru ga wannan dana wa wurin sallar gawa qala sai shi khuraibu yace fa kharajtu sai na fita fa idza nasun qad ijtama'u lahu sai naga jama'a sun taru da dama za a yi sallah fa akhbartuhu sai naje na bashi labari don ibnu abbas ya makance kamar yadda muka ji karshen rayuwar shi ya makance fa qala sai yace taquluhum arba'un kana ce mini sun kai arba'in sun kai arba'in mutanen da suka taru qala na'am yace i qala sai yace akhrijuhu to ku fito da shi wato kamar an dan yi jinkiri ne ma yadda har mutane za su taru a samu wannan adadi ya cika sai ya ce abin da yasa na dan jinkirta na ce har bari sun kai arba'in fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu saboda naji manzon Allah yana cewa ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi babu wani mutum musulmi da zai rasu a samu mutane arba'in su tsayu akan shi su yi mishi sallah arba'in ɗin nan waɗanda ba sa haɗa Allah da komai sai Allah ya ba su ceton shi to kaga matsalar kenan shirka ɗin nan ita ce take kawo cikas ga ainihin tauhidi kuma shirka ta ne wa ɗan adam daɗi kuma ba shi da abin da ke kawo mishi musiba irinta shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari annabi ya ce ranar alkiyama sai Allah ya kira mutumin da ya shirka bayan ya sha azabar wuta sai Allah ya ce yanzu da duniya da abin da ke cikin ta naka ne in na ce ka bani in fitar da kai daga wuta za ka bayar sai ya ce kwarai da gaske sai Allah ya ce ai na nemi ka yi mini abin da bai kai wannan ba kaki sai ya ce menene ya ce na nemi ka ka haɗa ni da komai kaki wannan tabkit kenan kunyatarwa kenan da ban haushi gashi dai ka riga ka yi kuma nan ba wurin tuba bane saboda haka sai a ce a koma da shi a ƙara gallaza mishi azaba shi yasa in aka zo ana maka wa'azi akan shirka ba rikicewa za ka yi ai yau an zo an zage mu ai an ci mutuncin mu ka duba abin da aka cewa aka yi sauke kayanka ko gyara kayanka aka ce baya zama sauke mu raba ba a ce raba ka bani ba aka ce gyara kada kayan ya zube shirka ka zo ka ne a cikin ɗabi'arka a cikin maganarka ko a cikin aikinka ko a cikin aƙidarka sai aka ce wannan abin da kake janye ka ci gaba da tauhidi shikenan ka zauna lafiya a'a sai ka ce kai ba za ka bi ba shikenan yanzu mas'ala biyu ta same ka ga shirka ga girman kai kaga ka fada cikin bala'i kenan Allah ya kiyaye wa fi riwayat ibn ma'ruf an sharik ibn abi namir an quraib an ibn abbas to ka ji falala ga duk wanda mutum 40 ko 100 suka haɗu wajen yi mishi sallar gawa kenan shi yasa sai ka aikata hali na gari yadda in ka rasu jama'a da kansu za su rinka tuttuɗowa wajen su yi maka sallah kar ka sake ka zama wararre a cikin musulmi ka mutu kowa aka kira ya zo maka sallah ya kauce liman ba zai maka ba ladan ba zai maka ba malaman anguwa ba za su yi maka ba kowa yana kyamar ma a ganshi a tsaye akan gawarka ba dan komai ba saboda kai ka kyamatar da mutane saboda mugun halinka babun fi man yusni alaihi khairan aw sharran min al mauta yace babin da ke bayani akan hukuncin wanda aka faɗi alheri ko sharri gare shi na daga cikin mamata abinda ake nufi in mutum ya mutu wani zaka ji jama'a suna cewa kai wani dai Allah ya gafarta mishi an yi rashi Allah ya ji kanshi Allah ya kaza wannan yaban da jama'a suke faɗi to Allah yana karɓan wannan shaida ya gafarta mamaci wani zai rasu kaji ana kai yau dai an huta Allah ya ɗauke mana bala'i kaza kaza duk abin da mutanen da ke tare da kai suka faɗa Allah zai yi amfani da wannan shaidar don Allah dan me zaka cutar da makwabcinka dan me zaka cutar da abokin zamanka me yasa zaki cutar da makwabciyarki ko abokiyar zamanki ke ce yau wurin boka ke ce wurin wannan dan tsubbu wannan dan dabo za a je a yi magani za a cutar da wance za a yi wa wani kaza wani kasuwar ku ɗaya kaga ya fika kasuwanci Allah ya sa mishi albarka ka yi ƙoƙarin ka je ka ce bari a tarwatsa abin bari a yi mai asiri ya baggarin duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka gama tattara dukiyar gaba ɗaya sai ka tara kuma za ka ci sai ka kwanta ka mutu kuma ka je Allah yana bin ka waɗannan laifuffuka duk da kai gaba ɗaya da ka san bashi. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صهيب يتي دقى أنس بن مالك أنس يتي مر بجنازة أنا زوني تارد النبي صلى الله عليه وسلم دا صحابي سيأكا زو أكا وچي دا وتقاوى فأثني عليها خيرا sai aka yi mata yabo na alheri haka ko a yanzu zaka ga ana zuwa aka wuce da wata gawa ko ba za su bi ta ba ko ba za su raka ta makabarta ba sai ka ji ana yabo wata kuma sai ka ji ana ainihin ma ana tir da wannan ainihin wato gawa to wannan gawa ce aka zo za a wuce da ita ana ta yabanta فقال نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وجبت وجبت وجبت sai annabi yace ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi jinazatin aka zo aka sake wucewa da wata gawa fa usniya alaiha sharran jama'a suka yi ta faɗan sharri da alkaba'i a kanta wa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajabat wajabat wajabat annabi yace ta tabbata ta tabbata qala umar sai umar yace fidalaka abi wa ummi ya manzon Allah na baka fansar uwata da ubana murra bi jinazatin an wuce da wata gawa fa usniya alaiha khairan aka yi mata yaban alheri fa qulta wajabat wajabat wajabat kace ta wajaba ta wajaba wa murra bi janazatin fa usniya alaiha sharran aka sake wucewa da wata gawa aka faɗi sharri fa qulta wajabat wajabat wajabat kace ta tabbata ta tabbata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah yace man asnaitum alaihi khairan wanda duk kuka faɗi alheri akan shi wajabat lahul janna aljanna ta tabbata akan shi shi yasa ake so in mutum ya mutu jama'a gaba ta ƙare ba ka son shida in ka ganshi kana daurewa in yi maka sallama rabi da rabi kana ansa abubuwa dai haka wannan duk rikicin duniya ne ya hada ku yana kwanciya ya mutu shikenan to Allah ya gafarta mishi an samu likafani an je hakan kabari ku ne a gaba gaba shikenan ka fahimci rayuwa kenan amma tun kana gaba da mai rai har ka zo kana gaba da mamaci to kuma ya san abin da kake yi ya san abin da kake ba shi yasa a daure a faɗi alheri a yafe ga abin da ainihin ya gabatu a baya don kai ma ka samu jama'a in ka rasu kai ma jama'a su yafe ka shi yanzu za a ce tana daga cikin abin da ta mai kyau ya ma mutu lokacin da yake zai samu waɗanda za su yi mishi jana'iza kai ka sani za ka mutu sanda za ka samu waɗanda za su yi maka jana'iza domin lokaci zai zo ko irin lokacin tashin tashina irin wannan a karkashe jama'a waɗanda ma za su yi maka jana'iza ba za ka samu ba ko kuma lokaci ya zo rikicin duniya ya zo gaba ɗaya duniya ta kwamtse da kai gaba ɗaya ka zo ka mutu lokacin da yake gaba ɗayan al'amari ya lalace wa mutane ma babu ruwansu da addini shi yanzu ya mutu a lokacin da galiman ga ladan ga jama'a musulmi za su haɗu su mishi sallah sai ka daure ɗan abin da ya haɗa ku sai ka manta sai Allah ya kafarta mishi Allah ya ji kanshi shikenan mas'ala ta wuce annabi ya ce to duk dai wanda kuka yabi alheri kuka faɗi alheri akan shi aljanna ta tabbata ga kanshi wa man asnaytum alaihi sharran wajabat lahu naru wanda kuka faɗi sharri kuma wuta ta tabbata gare shi antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne wakilan Allah a bayan ƙasa da shaida ku Allah yake aiki duk abin da kuka faɗa da ita Allah zai aiki antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi manzo Allah ya maimaita ku ne wakilan Allah ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa duk abin da kuka faɗa akan dan uwanku saboda in dai ba sharri kuka yi mai ba in dai ba kazafi kuka yi mai ba halin shi da kuka zauna da shi ai shi kuke faɗi jama'a mun gane shi yasa Allah yake karban wannan shaidar kuma mu sani ba a yi wa Allah wayau mutumin banza ya mutu wanda kowa ya san baya sallah baya azumi baya komai a ce oh Allah sarki wallahi baban shi ne ladanin mu kaza kaza kaza baban shi ne ladan shi bai yana sallah wannan ba yabo bane ba za a yi wa Allah wayo ba kuma mutumin kirki in ya mutu ko da ba ku san shi duk abin da za ku ce ma'ana sai dai fa in kun faɗi gaskiya shine Allah zai amfani da wannan gaskiya don dama ya san halin da ake ciki amma ya girmama ku ne yake karɓan shaidar ku me zai sa ku yi wa Allah ƙarya bai kamata ba وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن عن ابن لكعب بن مالك وأن حديثي أن كربوش دقوان الآن كعب بن مالك عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصيبها إلى رحمة الله duk mutumin da kuka faɗi alheri gare shi zai huta daga cutarwar duniya zai kuma ainihin wato huta daga wahalhalun duniya ya koma zuwa ga ainihin rahama Allah inda an faɗi alheri a kan shi Allah maɗaukakin sarki shi yadda mana kamar mun yi ƙetare ko an yi tsallake eh haka yake ba shakka wa haddathani abu rabi'i az-zahrani حدثنا حماد يعني بن زيد حول السند وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة أكتي أنزو وشوا دقاواني النبي نازو نسي أكفد هكا فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس في شيوانا من رواية ثابت في فتئلن حديث عبد العزيز دقا أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم سيدي حديث عبد العزيز شيني وان دمكجي يا فتكا باب ما جاء في مستريح ومستراح عنه أو مستراح عنه منه كو نعم yace babin da ke bayani game da wanda aka ko wanda ya huta da wanda aka huta da shi wani in ya mutu ya huta saboda me saboda duniyar dama kunci ce gare shi yana zuwa lahira Allah ya tattalan mai rahama wani kuma zaman shi a duniya ya kuntata muku yana mutuwa shi kuma ya zama mustarahun anhu an huta haka rayuwa take in ka duba wani in ya mutu ya huta shi bai jin daɗin duniyar lahira Allah ya tattala mishi wani kuma shi da kanshi ya fi jin daɗin duniyar ya san lahira bai shirya ba to da zaran ya mutu shi kenan sai ga kun huta shi yake tara yan daba shi yake tara yan iska mai gidan yan fashi da makami ne yana da gidan karuwai yana da gidajen giya yana hutawa duk waɗannan gidajen giya gidajen karuwai sun zama makaranta ko yana mutuwa duk kun ga an huta da shi ko ba a huta ba an huta to in aka ce yau mutumin kirki ne mai taimakawa jama'a ya kwanta ya mutu shi kuma sai ya zama wahalhalun yau da kullun da yake sha sun zan hutu gare shi kenan dan zai je ya samu sakamakon aikin alheri da ya aikata wa haddathana qutaybah ibn sa'id an malik ibn anas fi ma quri'a alaihi an muhammad ibn amr ibn halhala an ma'bad ibn ka'ab ibn malik an abi qatadah ibn rabi'i annahu kana yuhaddithu abu qatada yake bada labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama murra alaihi bi jinazatin an zo za a wuce wurin annabi sai aka zo za a wuce da wata gawa faƙala sai ce mustarihun wa mustarahun minhu wannan ko dai ya huta ko kuma an huta daga gare shi qalu ya rasulallahi sahabbai suka ce ya manzon Allah mal mustarihu wal mustarahu minhu menene ake nufi da wanda ya huta da wanda aka huta daga gare shi faƙala sai ce al abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya bawan Allah mumini yana hutawa daga wahalar duniya nasab shine gashi can inni massaniya shaitanu bin nusubin wa azab nusub jam'i na nasab wahala wahalhalin duniya wal abdul fajir bawa kuma wanda yake fajiri mutumin banza ko fasiki yastarihu minhu al ibadu bayin Allah suna hutawa daga sharrin shi wal biladu haka garuruwa suna hutawa washajaru bishiyoyi ma suna hutawa waddawabu haka dabbobi ma duk mutumin banza yana ta'adi akan waɗannan abubuwan guda hudu don tsakanin su yake rayuwa yana rayuwa tsakanin bayin Allah yana cutar da su yana rayuwa a ƙasar Allah yana cutar da ƙasar Allah bishiyoyin Allah madaukakin sarki da dabbobi duk yana cutar da su cutar wadda yake wa bayin Allah misalin da muka kwatanta yanzu a ce kuna zaune anguwar ku cikin mutunci sai wani ya zo sai ya gina gida sai mai da shi hotel mafi karancin cutarwar da zai muku a kwana kaɗe kaɗe a hana ku bacci lafiyayye mafi karanci kenan in ƴaƴan ku ba su tare a hotel ɗin nan ba ko kuma a ce garuruwa ƙasa yana cutar da ƙasa Allah duk abin da zai ɓata ƙasa duk abin da zai zama ta'adi duk abin da zai zama cutarwa sai kaga shi ne yake kawowa ainihin ga ƙasar shi dai dan ya biya buƙatar shi haka kuma bishiya duk abin da zai zama ma'ana ko dai ya zama hatta sare bishiya da za a yi mishi aje a yi mishi dahuwar abinci ko a yi mishi wata bukata barna ce wannan abin take zama ta hanyar shi yana mutuwa waɗannan bishiyoyi sun huta balle dabbobi ya kama wannan dabba ya kashe babu haƙƙinta ya kama wannan ya kashe ta ya kama wannan yayi kaza ya kama wannan yayi kaza yana mutuwa wannan sai kaga duk waɗannan nau'o'in abubuwa gaba ɗaya sun huta daga sharrin shi Allah ya kiyaye وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريه من أذى الدنيا ونسبها إلى رحمة الله a cikin hadisin ya haya dan sa'idu annabi ya ce bawan Allah na gari yana hutawa daga cutarwar duniya da kuma wahalhalin ainihin duniya ya koma zuwa ga ainihin rahama Allah bayan da al-Imam Muslim di ya kawo mana waɗannan abubuwa don a ja hankalinmu mu zama masu lura ka yi ƙoƙari in ka mutu ka zama bawan Allah na gari tun baya ka ji wani hadisi da muke karantawa da annabi ya ce gawa tana magana a cikin makara sai dai ya ce mutum da aljan ba sa jin wannan magana to ka zama kai kana daga cikin gawa ta gari wadda aka ɗauke ta za ta rinka kuimar maza ku kai ni kuimar maza ku kai ni kuimar maza ku kai ni kar ka zama cikin gawar mutanen banza da za a ɗauke ka kana cewa ka shiga uku ina za a yi da kai ne abu na ɗaya kenan abu na biyu kai ƙoƙarin zama gawar da za a ɗauko ta jama'ar anguwarku suna ainihin maka addu'a su ne maka fatan rahama kar kai fatar ka zama ka zama ainihin gawar da za a ɗauko jama'a suna munna to shine wannan hadisin da imam muslim ya cike mana da shi kenan in aka ɗauko gawarka kana kuka kana ka shiga uku ina za a yi da kai to ka zama mustarahun minhu kenan jama'a sun huta daga sharrinka in kuma ka ɗauko gawarka kana aimar maza a kai ka armayar maza a kai ka ya nuna kai kuma ka zama mustarihun kenan wato duniyan nan ta zame maka ainihin wahala kenan lahira ce za ta zame maka hutu ya jama'ar musulmi waɗannan abubuwa na mutuwa abin da muke son a duba fa ita mutuwa kamar yadda wani mawaki yake faɗi a jahiliya mawaki ne wanda ya yi waka a zamanin jahiliya ya zo ya tuba ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya yaba mishi ya ce babu mawakin da ya faɗo kalma mafi gaskiya a waƙar shi irin wannan ainihin lubaid al'asam allabid al'asam annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe shi a cikin waƙar shi yake cewa ainihin ala kullu shay'in ma khalallahu batilu duk abin da ba Allah ba barna ne ƙarya ne to a ƙarshen waƙar shi sai yake cewa idan kana ƙaryata mutuwa yace ka fara lissafin kakanninka idan babanka na da rai babarka na da rai kakanka na wajen uwa da na uba da kakarka ta wajen uwa da ta uba suna nan ba sa nan to su da suka fito da kai duniyan nan ya zama sun kwanta sun mutu kai ma ka san can zaka tafi kenan to sannan wani ƙarin abin da ya kamata ka tsaya ka lura duk wanda ya riga ya tafi kabari yanzu ya shiga ɗayan hali biyu ko dai halin farin ciki ko halin nadama in halin farin cikin nan ne ka tabbatar da duk duniyan nan in an haɗu ana ƙin shi ba a isa a fusatar da Allah akan shi Allah ya fasa rahamar can da ya mai ba kasancewa in halin nadama ne duk duniyar nan in an haɗu ana son shi ba a isa a yi mishi galihun da zai dawo duniyar nan ya zo ya gyara aikin shi ba to don Allah yanzu wanda ya riga yake kwance a kabari al'amari ya gama guje mishi gaba ɗaya kai yanzu da kake da sarari don Allah me ya kamata kamata ya ka tsaya kullum ana gaya maka har kai ma sai ta zo ta afku akan ka mutuwa annabi ya ce in mutum ya mutu duk wani